على آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha bakwai ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu hijiriya wanda ya dace da shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya gamuwa wannan masallaci mai albarka na ihya'u sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya don ci gaba da karatunmu na مختصر زاد المعاد نا شيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يومنا درسنا سبعين دقيقة زمان سبعين دقيقة شوانا لتافي um, muna kan wani fasali da yake magana akan tarbiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana da kuma musulunci ma gaba ɗaya ya yi dangane da lafazi mai kyau furta abin da yake mai kyau wanda zai zo wa da bawa alheri ba wanda zai zo masa da sharri ba annabi ya hana mutum ya ce da na yi kaza da kaza ya faru lau anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza idan za ku yi tuna wa min huna yi sallallahu alaihi an kaulil qa'ili ba a da fawatin amr wani abu ne zo ya kubuce maka sai ka manta da kaddarar Allah akan kubucewar wannan abun a gare ka sai ka ce ai dan ba kai kaza bane da kai kaza da kai kaza a'a ka fara kaddara cewa Allah ne bai ga dama ka samu wannan abun ba kada ka rataya rashin samun wannan abun da wannan lafazi naka cewa ai da kayi kaza da kaza ya faru zai iya yiwa kayi kaza din kuma kaza din yake faruwa innaha taftahu amala shaitan yace wannan yana bude kofa ta shaitan don mun karanta wannan annabi ya karantar da mu zuwa ga lafazin da yafi wannan idan wani abu ya kubuce maka a matsayinka na musulmi a rayuwa to abin da ake so ka fara faɗa shine qadrullah wa ma sha'a fa'al qadrullah wa ma sha'a fa'al ko qaddarallahu wa ma sha'a fa'al Allah ne ya kaddara kuma abin da ya ga dama abin da yake so shi yake aikatawa wannan shine lafazin lafazin da annabi ya karantar da mu kullum idan wani abu ya kubuce mana abin da za mu faɗa kenan shine zikirin da ake yi qaddarallah wa ma sha'a fa'al ko qadrullah wa ma sha'a fa'al kamar yadda riwaya ta zo cikin sai muslim riwayar imam abi huraira sau da yawa mukan nemo wani abu ba mu samu ba to kawai mu rinka danganta wannan abun daga Allah ka je neman aiki sai aka fudda list babu kai kana gani sai ka ce Allah wa ma sha'afal haka Allah ya kaddara kuma abin da ya ga dama yake aikatawa kada ka ce ab ai dan ban kama kafa da wane bane yanzu abokina da yake ya je ya gaida minista wane ya ba da sunansa ya kama kafa da wane an san shi ai shi yasa ya samu aikin to kaga nan gaba ɗaya ka liƙa samunka ko rashin samunka a jikin wani ɗan adam shi yasa annabi ya ce lauɗin lau tana buɗe ƙofar shaidan akan ɗauki sababi amma sababi fa ba shine gaya ba sababi ba shine gaya ba na'am wani zai iya cewa ai bai samu aikin bane saboda ba shi da digiri akan kaza na'am sababi ne na ka samu aiki kaza ka yi digiri akan kaza amma ka sani ko da kana da digiri akan kaza sai in Allah ya so ka samu wannan aiki dan ku an samu wasu masu digiri din akan kaza din kuma ba samu aikin ba sun je wurin aikin suka mutu ba shikenan ba komai sai da yaddar Allah kaga ya dauki sababin sannan kuma kuskure ne kin daukan sababi mutum ya ce ya dogara ga Allah kamar yadda zamu zo mu karanta an ce ana daukan yan sanda amma lalle wanda za a dauka dan sandan nan ya zama yayi sakandare yana takardar sakandare ya aika da ita sai wani ya ce ni an ina da Allah tunda dai nayi addu'a ba wata sakandare ko ban je da takarda ba ko na yi karatu ko ban yi karatu ba kawai za a dauke tun da ina da Allah to shi ma wannan din kuskure ne ka ki ka yi abin da aka ce requirement ne na neman abu kaza sai kuma ka je ka shiga ka ce wai ai tun da kana da Allah za ka samu wannan abu shi ma wannan kuskure ne babba za mu zo mu yi bayani nan gaba kaɗan insha Allah wa tabaraka wa ta'ala kenan dai abin da nake so mu gane a wannan gaba ta karatu duk lokacin da musulmi wani abu ya kubuce masa kada ya ce dan wani bai mun kaza bane ko dan ban yi kaza bane shi yasa kaza ya faru ya fara cewa Allah ya kaddara ba zan samu ba sannan kuma sababi nayi kaza nayi kaza ai abin da yasa bai ci jarrabawa ba saboda makara yayi bai yi ba makara yayi so bai amsa ta daidai ba sai ka ce kaddara Allah wa ma sha'afal ai Allah ne ya kaddara kama kara din dan ba za ka ci jarabawar ba wataƙila kuma za a ce ga wani kuma ya makara an masa gata tun da ya san invigilator din aka ce shiga kawai za a san yadda za a yi aka yi ya shiga bai jarabawar ba aka zana masa ita kafin a kai takardun aka cusa masa ita kuma ya je ya ci har ma ya fi wanda ya zauna din ya zo akan lokaci kenan Allah ya so ne ya ci ya ba shi ya ci ta wata hanya da baya tsammani ku gane wannan yana da muhimmanci bare da gaske wannan mun karanta a satin da ya wuce malam yake cewa wa zalika li anna qawluhu law kuntu fa'altu kaza lam yafutni ma fatani cewar da mutum yake da na aikata kaza abin da zai kubuce min da bai kubuce min ba aw lam aqa fi ma waqa'tu fihi ko kuma da ban fada cikin abin da na fada ba wannan kalamu ne la yujdi alaihi fa'ida bai da wani fa'ida fa innahu ghairu mustaqbilin wato ghairu mustaqbalin limastadbara a wato ghairu mustaqbal limastadbara annabi ya koya mana law istaqbaltu min amri mastadbartu ma fa'altu kaza bai fuskanci abin da ya juda baya ba abin da ake nufi wato ghairu mustaqilin asratahu bilaw wa fi dhimniha anna al-amra law kana kama qaddarahu fi nafsihi lakana ghayra ma qadahu Allah abinda zancen yake nuni a dunkule shine wato da al'amarin ya kasance kamar yadda shi ya zartar a ransa to da ya zama sabanin abinda Allah ya hukunta to kuma wuqu'i khilafil muqaddari muhal sabanin abinda wato afkuwar sabanin abinda Allah ya kaddara bai zai taba yiwa ba kamar ka ce bai zai taba yiwa wani abin da Allah bai kaddara shi yayi ba ko da ranka ya so kaza ne to in Allah bai kaddara ba abun nan ba zai faru ba to kenan faqad tadammana kalamuhu kadiban wa jahlan wa muhala zancen su ya kunshi wannan abuwa guda uku ƙarya da jahilci da kuma abin da bai zai yi ba wa in salima min at-takzibi bil qadari ko da kuwa ya kubuta daga ƙarya ta kaddara lam yaslam min mu'aradatihi bilaw to bai kubuta daga wato cin karo da zancen sa da amfani da wannan laudin da aka hana ba abinda da yake nufi duk inda bawa ya je ya dawo duk yanda yake son abu idan Allah bai kaddara faruwar wannan abun ba to bai zai taɓa faruwa ba ko me ko da ya aikata duk abin da zai aikata wannan abin in Allah bai so ya faru ba zai faru ba malam yake cewa fa in qila fatilkal asbabul lati tamannaha min alqadri aidan to idan kuma aka ce abinda shi bawan ya burata ya faɗa shi ma ai kaddara ne abinda ya so din shi ma ai kaddara ne qila hada haq abinda ya so sabanin abinda ya faru shi ma ma'ana kaddara ne Allah ya kaddara wannan abun zai so shi sai a ce ya haka ne walakin hada yanfa'u qabla wuqu'il qadr al-makruh yana amfani ne wato kafin kaddarar da ba a so ta faru bayanin shine fa idza waqa'a fala sabila ila daf'ihi aw takfifi takfifihi duk abin da yake na kaddara ne idan ya faru to babu wata hanya da zaka iya hana shi shine daf'ihi ko kuma ka sauƙaƙa shi بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثرا وتؤثر ما وقع ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه abinda ake so bawa kullun ya fuskantar da aikinsa wato da yake tsammani ya kawar da wani abu yadfa'u bihi ko kuma ya sauƙaƙa yukhaffifu wato asara ma waƙa'a ya sauƙaƙa tasirin abin da ya faru kada mutum ya rinka burin wato abin da bai zai yi ya faru ba kamar yanzu wani ya ce um, shi yanzu yanzu din nan yana so kawai ya gan shi a makka yanzu yanzu kaga wannan tamanni ma la matma'a fi wuqu'ihi ne kamar yana burin abinda ba zai taɓa yiwa ba ne ya faru ya za a yanzu yanzu ka ganka a makka an yadda Allah mai iko ne ya ɗauke ka yanzu ya kai ka a makka amma a al'ada a ɗabi'a yadda muke gudanar da rayuwarmu haka ɗin ba ta faruwa sai dai in tsafi mutum zai yi ko kuma wani ya ce shi yanzu yanzu yake so Allah ta shi kiyama eh ai abin da yasa zai faɗi haka zai ce ai inna Allah ala kulli shay'in qadir ai Allah mai iko ne akan komai da ni da ku duka mun yarda Allah ne mai iko akan komai amma kada mutum ya rinka burin abin da ba a tsammanin faruwa sai ce sai ya faru kuma in bai faru bai ce kenan Allah ya gaza ko wani ya ce yanzu yanzu nan kawai ina so in zama hamshakin attajiri mai arziki da duk duniya ta san shi a yanzu ina so na ga sunana yana yawo haka na'am a cikin karfin mulki da iko da kudurar ubangiji Allah mai iko ne yayi sama da haka haka ne ko to amma kada ka ce in hakan bata faru ba kenan Allah ya gaza to kar ma ka buraci abin da bai zai yi ba ka ce su yayi misali wani ya gama digiri yana gama digiri yana neman aiki kawai sai ce shi so yake yi ya samu aiki ya zama vice chancellor na jami'ar kaza na'am ya gama digiri ya yi karatu na'am wani dalili wani sababi Allah zai iya sa ya zama vice chancellor din na wani wuri wani abu na Allah zai iya mun san karfin Allah mulkin Allah sarauta Allah mai iko ne ko to amma yanzu wannan tamanni mala matma fi wuqu'ihi ne ya buraci abin da ba zai taɓa yiwa a tsammanin faruwarsa ba ba a zama ba chancellor haka kawai da an gama digiri ka zama shugaban jami'a kaza ba zai taɓa yiwa ba sai ka zama dakta shekaru kaza sai ka zama professor gogagge sai kana da sharuɗa na kaza da kaza da kaza da kaza sharuɗa masu tarin yawa kafin ka je wannan gurin ko wani ya ce yanzu yanzu kawai yana so gobe a sanar shine gwamnan Kano ya je ta rikici da hadimul islami kenan ta fafatawa karka yadda ba zai yi ba sai an sha wahala dole akwai hanyoyi mun yadda Allah zai iya yi ko wani dalili Allah zai iya kaddara ko ba ka bane ma to kar ma ka yadda kai wannan burin dan ba zai yi ba wannan misali ne na buga muka kawai dan mu wuce gurin wannan ajizun ne mahat gajiya ne cikakki wato tsantsar gajiya wato idan ka buraci wani abu da ba a tsammanin a faruwarsa abin ya faru ina fatan kana fahimta to wannan rauni ne saboda baka yi abin da ya kamata ka yi ba baka cika sharuɗa ba wallahu ya lumu alal ajis wa yuhibbu alkais Allah yana zargin gajiya kuma Allah yana son alkais abinda ake nufin alkais wato mutum ya zabura yayi wani aiki shine mubasharatul asbab yawa menene al asbab babu yanda za a yi babu yanda za a yi ka zama direban jirgin sama sai ka yi karatu a makarantar koyon tukin jirgi ba yanda za a yi dare ɗaya kawai saboda ɗan boko ne kai ka iya turanci kawai aga kana tuka jirgin egypt air ko jirgin saudi air wai ka roƙi allah wai kana so allah ya maka na'am mun sani allah yana da iko da ƙarfin ya maka amma dole akwai al'asbab haka ne kamar yadda mahaifiyarka tana haifanka ba yanzu yanzu ka zama babban mutum ba sai da kai haƙuri ka ɗebi shekaru kai ta cin ƙasa kai ta rarrafe kai ta fitsarin kwance kai ta kaza kai ta kaza kai ta yarinta kai ta abubuwa ne har ka kai matsayinka kai haƙuri kaga wannan asbab ne ina fata ana fahimta yawwa to kullum idan bawa yana buratar abu Allah ya masa kaza kuma bai bi sababi ba wannan ba daidai ba ne Allah baya son mutum ya yi wannan ana son ya yi kais abinda ake nufi kais ga shi ya gama mubasharatul asbab mubasharatul asbab din nan fahiya taftahu amal khair yana bude kofofi na alkhairi ana so a zaburar da mu eh mu yi addu'a amma kuma mu yi aiki ya Allah ka ba mu aljanna amin ko sai mutum ya kwanta baya zuwa sallar jam'i baya karatun qur'ani bai gyara aqidarsa bai dukkan abin da zai tara masa lada shiga aljanna kaga wannan bai yi mubasharatu asbab ba sai a ce da kai ba yanda za ka shiga aljanna ba tare da kayi aikin da zai shigar da kai aljanna ba yanda za ka zama hamshakin dan kasuwa gogagge mai harkoki dole sai kayi asbab wani kafin ya zama babban ɗan kasuwa ya yi faci ya yi walda ya yi noman kudi ya yi tsince-tsincen lemo a na'ibawa ya yi ɗiban shara shi ya san abin da ya ma ya fi wannan da na faɗa amma yanzu ya zama babban alhaji ko gwamna ma sai ya kira shi wani bawan Allah ya min ya ce malam ya ce Allah shi ne Allah na ce kwarai kuwa ya ce Allah dare ɗaya kan yi bature na ce kwarai kuwa wato mutum ne a tajiri mawadaci wannan kullum nakan buga misali don in nuna mana in Allah ya so ka yi abu ka daina gaggawa wallahi zai kai ka kuma ko da ba a so ka yi ya ƙoshi da kuɗi yana harka yana juya kuɗi ya ce ba zan iya gaya maka abin da na mallaka ba yanzu zan ɗauki dogon lokaci kafin na yi lissafin mai na mallaka cikin kadarori da arziki na ce kwarai ya ce amma ina shaida maka malam unguwarmu da muke zaune majority gidajen layukan layin kaza layin kaza duk gidajen nan nan da shekaru kaza wallahi ba inda ban je na yi wanke-wanke na yi bara ba a gidan na yi wanke-wanke an aike ni na zama yaron hajiya wance yaron wannan na wanke mota na je kasuwan na'ibawa in dare ya yi mutu tsince rubabbun lemuka lemo na yi ɗiban shara na yi kaza na yi kaza na yi wanke-wanke a gidan mata a nan unguwar ya ce yanzu ga sunan gaba ki ɗaya wasu duk na sai gidajen yanzu wasu iyayen gidan nawa suna nan duk shekara su suke bin layi ina ba su zakka ya ce gani ga su suna kallo na ina kallon su akwai wadda ta cuce ni na sayar mata aya ta ki ta biya ni kudin tallan aya na tana nan ya ce amma yanzu fa malam yana nan fa mutanen nan suna nan to amma malu shahid a dare ɗaya kawai samu wannan abu ya wahala da farawa da kaɗan kaɗan ana rena ka an ce ba kai bane an yi waye sai ka ka zamo ni abu ne mai sauki wani ya zo wata a masallaci muna raba dan taimako na azumi haka abinci da waye sauransu babban mutum yake bani labari yace kai akarmu kallawo ku yara ne na ce yayi alaji to to babban attajiri ne ruwa ne da ke shi yace ka gani nan yace wallahi dukiya ta a garin nan a kasuwa wallahi sai dai motar banki ta zo ta lodi kuɗi kuɗi na ba zai yi in zuba su in kai banki ba sai dai bankin su zo su cika mota su je su dawo su cika mota su je su dawo yace na sha kwana a banki ne da yara na muna irga kuɗi na in irga kafin a depositin a garin nan ya ce magana gidaje motar hawa motoci waye-waye ya ce wannan bila'adar ya ce amma yau Allah mai juya al'amarinsa na waye gari babu abin da na mallaka sai gida guda da nake zaune a ciki ma ‘ya'yana ne suka ɗauke takardun suka boye don da tuntunin na ce fanar da shi ya ce komai ya ƙare taimakon nan da ake barwa ina da buƙatarsa ya ce kuma ba abin da na yau Allah ya ce shi dai ya san bai wa Allah kowai ba to daman shi ya ba shi akar kayansa to irin wannan akar maka lawo yana nuna maka Allah shine mai cikakken kudura da iko ya bayar ko ya hana duk wanda ya dogara da wannan Allah ya yi asara so kuma yana nuna mana zafin nema kuma shi ma baya kawo samu za ka yi ta neman ka yi ta neman wani yanzu tun da ka tashi kasan yana zuwa kasuwa yana ta buge-buge amma har yanzu ya kiye kudin wani kuma yanzu ba a san shi ba amma yanzu gashi nan yanzu majoratin yara 'yan kasuwa matasa masu kudi a garin nan masu tashi haiti ba a san su ba da yawa akwai iyayen gidajensu a kasuwannin da suke da yawa akwai wanda sun san lokacin da suke dako kuma a cikin kasuwannin da sun zama su ne shugabanni su ne suke juya kasuwannin yanzu amma an san shekarun ba da yawa ba sun yi dako a kasuwar wani zai ce ma na san lokacin da ni ke bawa da kaya na san lokacin da mun je onacha bai sai da kama hotel ba ma sai dai je shiga karo dakin yan shushe na yake zuwa yake kwana mun je aba muna kaza muna kaza duk suna nan an san da su a tarihin su da za a zo a bayani akwai tunan asiri to mai hankali sai ce Allah shine ke bayarwa shi ke hanawa wanda bai da hankali shine yake yin alfahari ai mun yi kaza mun samu kaza akwai wanda mun yi kaza mun samu kazan kuma ta bare musu abun ya kare suna da wayo suna da dabara suna da kaza amma abun ya kare sun yi duk yanda za su yi tara-tara su tattare kada arzikin ya kare dole ya kare saboda Allah ya rubuta ba za su mutu da arzikin ba kuna tare da ni mumtaz to wannan ina so ne muku bayani ne akan mubashiratul asbab mutum ya kokari ya ba abin da aka ce ai ka je kasuwa ka kasa kaya ka zuba jari ka jira Allah yi ka tafi gona ka sari ƙasa ka zuba iri ka yi huda ka saka taki ka yi noma ka jira mai Allah zai wannan shine mubashiratul asbab taftahu a wato amal alkhair wa amma al'ajiz amma gajiyawa ta dan adam fa yaftahu amal shaytan fa innahu idza ajaza amma yanfa'uhu sara ila al-amani al-batina idan dan adam ya gajiya akan aikata abin da zai amfane shi to ya zama sai burace burace kenan da zai rinka yi na ciki wanda ba su da amfani tunda kuma bai yi abin da zai iya bashi abin da yake nema ba sai shegen buri yana so ya zai kaza amma yana zaune ya za a ka tashi sama kana zaune duk inda za ka yi ta buga hannun ka pap pap pap pap pap ka tashi wala ba ka tashi tun da ba helicopter ba ne kai in kana so muga ka tashi sama ka yi tsalle ka yi sufa yiwu sai ka je in ka dawo sai ka bugu sai to mun san ka dan yi sama koya ne ne amma duk yanda kake so ka tashi sama a yanzu ba zai yi ka tashi ba sai ka yanda za ka tashi ko dai a jefa ka ko ka jefa kanka ina ba ta ana fahimta tayi wannan duk shimfiɗa ne ga ainihin karatun da zamu yi yanda zai fashin baki za ku ga ilimin da Allah ya ba Ibn al-Qayyim da waɗannan malamai magabata na ƙware masha Allah tabarakallah yace wa li hada ista'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya ku yan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga me min al-ajazi wal kasali annabi yayi ta addu'a Allah ya raba shi da gajiyawa Allah ya raba shi da kasala gajiyawa rauni duk wani rauni ka nemi Allah ya raba ka da rauni haka kuma kasala menene kasala na shayi muku bayani a karatu da ƙarfinka da lafiyarka da ikonka ya kamata ka yi abu kawai sai ka ce bara ka yi ba kawai misali kana da lokaci kana da dama ka tashi da daddare ka yi sallan nafila ba ciwo ba matsala kawai sai ka ce bara ka yi ba kasala kenan annabi ya ce Allah raba mu da kasala shedan ya hana ka aikata aikin da zaka iya ana neman taimako fi su layi kana da kuɗi a jihunka kana da iko ka bayar ba za ka cutu ba komai kawai sai shi ɗan ya ce ai ba sai ka bayar ba kasala kenan akan aikata aikin alkhairi kana da dama kai nafila raka'a biyu kafin ka zauna a masallaci ko kai raka'a biyu bayan ka gama sallah ko kai karatun qur'ani izu bi izu kaza ba uzuri ba ba komai ba kawai sai ka ce bara kai ba kasala annabi ya nemi Allah raba shi da kasala malam ya ce da al'ajazu da alkasalu wa huma miftahu kulli shar gajiyawa da kasala shine mabudin dukkan sharri wa yasduru anhuma alhamu wal hazan kaji daga al'ajazu da alkasalu ne ake samun alhamu da alhazanu suke gangarowa zan yi bayanin me alhamu da alhazan da kuma aljubun wal bukhulu duk daga gare su ne da kuma dala'id daini wa ghalabatir rijali yace fa masdaruha kulluha anil ajaz wal kasali ku duba hikimar manzo Allah da yazo a hadisin sai yace Allahumma inni a'udhu bika min al ajaz wal kasali sai yace me wal hammu wal hazanu sai ya ce mai waljubunu walbukulu sai ya ce mai wadala iddaini wa galabatun rijal ya ce duka waɗannan abubuwan da aka jero wallahi daga al'ajazu da alkasalu ne aka same su su ne uwa da uban da suka haifi wannan shi yasa annabi ya fara neman Allah raba shi da na farkon kuma ya zo daɗa lissafin na biyu da na uku da na hudu na biyar akwai alhammu damuwa akwai alhazan bacin rai duk inda aka samu damuwa da bacin rai to insha Allah suna da alaka da gajiyawa da kasala za mu yi bayani a gaba yaya aka yi haka ta faru menene bambancin damuwa da bacin rai damuwa shine an gaya maka cewa a ofishinku 'yan audit za su zo kuma kai wani akawunta ne ko wani mai kula da harkar kuɗi ne ko a shagon ku ko a ƙungiyar ku ko a ma'aikatar ku za a zo a a yi binciken duk kwaban da ya fita daga ma'aikatan nan da kwaban da ya shigo akwai ƙwararrun oditoci da aka gayyato su daga gari kaza za su zo za su saka a gaba ka yi bayanin duk nerar da aka kashe da kaza da aka kashe kuma ka san me ya je ya dawo akwai abin da kai kai akwai abin da turowa a kai kai akwai kuma abin da sakaci yasa baka ma san me ya faru ba kai ka murkushe naka mai gidanka ya murkushe wanda zai murkushe akwai abin da kuma rashin damuwa yasa ka bari suka lalace to wannan damuwar kada a zo a kama ka da laifi a yada ka a duniya a ce ai abu kaza ya bata a ofishinka wannan tunanin ba a zo fa aka yi abun ba amma kullum ka tuno abun yana damun ka shine ake ce da shi mai alhammu kenan damuwar wani abin da bai zo ba shine alhammu alhazan damuwar da yanzu ake cikinta matakka ce lami lafiya kawai ta bata maka rai ta ci mutuncinka ta ƙi ta yi abin da za ka yi kuma ta zazzage ka ta ce duk abin da ma za ka yi ka yi mu kuma ka zo mana masallaci yanzu ranka a ɓaci duk abin dariya ba ka iya dariya saboda wannan alhazan ɗin a jike kake sharkaf saboda hajiya ta gigita ka kaga wannan ciwon yanzu ake cikinsa to shine alhazan zan ta maimaita alhamu alhazan kenan ba sai na ta fassarawa ba tunda kun gane jayyid akwai kuma aljubunu da albukhul wannan sananne ne tsoro mutum Allah ya jarabe shi da tsoro ka rinka jin tsoron abin da bai kamata ka ji tsoronsa ba rauni ne ko ba ka bane albukhul rowa kasala ce in an ce rowa kana da dama kana da ikon ka bayar da abu sai ka ƙi ka bayar ba shine kasalar ba to kaga rowa me sababinta kasala ko ka zama mai rauni kai ta jin tsoron abin da bai kamata ka ji tsoro ba ga abu nan za a yi na samun ci gaba ko a ofis ɗinku ko a kasuwa amma tsoro sai ya hana ka ka tinkari wannan abin saboda ga ka kamar mace kake baka da kazar-kazar baka da dogaro da Allah baka da himma irin na maza komai tsoron su kake ji ba wai lalle fassara tsoro ya zama tsoron maciji a tsoron zaki tsoron kura ba shi ba kadai ake nufi ba a'a tsoro na rauni ka zama namiji ga abin da ya kamata ka yi amma ka gagare yi hanya ce ruwan sama ya zo ana ta wucewa amma da yake kai matsoraci ne ka tsaya ka rike itace kana jiran sai a tsallakar da kai ko an fara tafiya da kai tsoro ya sa ka sake da wannan rauni ne tun daga wani wanda bai kai ka ba ma ya wuce ka da Allah ga fara mu wuce wani ya zo fili ya wuce kai kuma kana nan dai a dankare jirgin dankare kaga wannan ajas ne gajiyawa ne rauni ko dan abin da bai kamata ya gigita ka ba sai ya gigita ka a ɗabi'ar ka rauni kamar yanzu misalin wani sai ya ce wallahi in dai da kyankyaso a ɗakin nan ba zan iya kwana ba kyankyaso fa kyankyason da bai wuce ka jefa hular ka a kansa ka zauna akan hular ba ko kuma ne ce wallahi saboda bera guda ɗaya wallahi ba zan iya kwana a ɗakin nan ba don tsoron sa nake ji to duk cizon bera dai insha Allah ya ta cizon ka tun bayan isha har asuba ai ya kyale ka dai ka je sallah asuba da zai karar da kai ba kuma duk yadda yake insha Allah za ka iya rufe ido kai tsalle ka taka shi insha Allah ba zai daga ba amma rauni sai sa maka tsoron abin da bai kamata ka ji tsoron sa ko kuma wani abu ko a office ko a wurin aiki ko ai ta wani abu na rashin kyauta amma ba za ka iya magana ba kuma ba abin da zai same ka kuma hakkinka ne hakkinka ne ka nemi hakkinka a wuri kaza amma tsoro sai ya hana ka kai shi ma annabi ya ce ka nemi tsari Allah raba ka da shi akwai tsoron da akwai tsoron da fa ba imani bane yawa akwai tsoron akwai abin da yake wani tsoro ne sai a ce hakuri ne da shi a tsoro ne da shi wani mugun matsoraci ne sai a ce ai hakuri ne da shi ba hakuri bane matsoraci ne rauni ne da shi yana fata ana fahimta akwai misalai masu tarin yawa so ana so dai mutum ya zama namiji da gaske jarumi tsayayye to duka wannan yana cikin wato tsoron sannan karyewar bashi bala'iddain kudin mutane ya karye a hannunka kuna kasuwanci ne a'a adashi ake yi a'a noma ake yi a'a sana'a ake yi a'a albashi ne a'a ka ci bashi ka ci bashi ka ci bashi ya zo ya karye a gare ka annabi ya ce ka nemi Allah ya tsare ka dan duk wanda bashi mutane ya karye a gare shi to rauni ya same shi raunin ya sa ko kasalar ta sa bashin ya karye a kansa kuma yanzu annabi ya ce duk wanda yake da wannan larurar to insha Allah ka same shi dole wata ran sai yayi ƙarya ka ci kudin su baka biya ba dole ka faɗi wata ƙarya da za ku fitar da kanka wannan kuma karatun maciya bashi su za su gaya ma ko masu karɓan bashi su za su gaya maka malaman fiƙihu saboda wannan rauni suka ce duk wanda ake bin sa bashi ya tuna in ya je masallaci wanda yake bin sa bashin nan zai kama shi to ya iya zama a gida ba sai ya je jam'i ba kaga rauni ya bayyana ba kai saka je sallar jam'i saboda kana tunanin wane yana bin ka bashi zai iya kama ka ko zai maka magana daf wannan kenan to shi yasa yake cewa wa galabatu rijal da rinjayen mazaje na'am idan ka zama kana da rauni ko ba shi ya karya a gare ka ba dole a yi rinjaye a kanka ba sai yadda aka yi da kai in kana bin mutum bashi zai iya yiwuwa a ci mutuncinka saboda ana bin ka bashi galabatu rijal ko ba ka bane ba ai shi ma duk da'af ne ya zama kai duk inda ka je kai a baya kake wannan bai da daɗi manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi sallallahu alaihi wasallam layl wajib yuhillu irdahu wa uqubata taurin bashin mawadaci mai shi wanda yake da shi ya ƙi biya bashi kana da kuɗi ana bin ka bashi ka ƙi ka biya wannan yakan sa wani ya ci mutuncinka dan me ina bin ka kuɗi ga kuɗi ba za ka biya ni ba ashe baka da mutunci ashe ɗan kaza ne kai me yasa ya maka wannan ka riƙe masa haƙƙinsa ka ƙi ka biya shi sai halatta a ci mutuncinka kai zai iya halatta a yi maka ukuba alƙali ma ya kama ka a maka ukuba saboda me baka sauke nauyin da yake kanka ba kuma wannan haka take sunna a rayuwa sau da yawa mutum yakan iya yin wani abu wato ya zargi mutane akan sun yi masa wannan abin amma kuma shine sababin jawo wannan fitina a tattare da shi duk lokacin da suka dora maka nauyi suka ce ka yi kaza kuma ka ce za ka yi kazan kuma ba ka yi wannan abin ba to dole su zauna su yi magana a kanka su ce baka ba su ba baka yi musu ba baka yi musu ba kamar yanzu yadda 'yan siyasa suke yi me yake jawo ake faɗin maganganu a kansu marasa daɗi ba ina halatta haka ba ne ba kuma ina goyon bayan haka ba ne amma ina buga misali ne ɗan siyasa ya zo ya yi wa mutane alkawari na gaskiya da na ƙarya ya saki bakinsa ana ta ɗaukansa a hoto da na ji da na gani ya yi ta maganganu za mu yi muku kaza za mu yi kaza yanzu wani idan ya je duk abin da aka ce zai sai ce za mu yi amma ba tare da yana da ilimi akan mizaniya wato nauyin economy na ƙasa arzikin da ƙasar take da shi zai iya wannan abin ba tare da yana da ilimi akan wannan ba kujerar gwamna ce yake nema duk inda ya je aka ce aka gaya mai bukatu sai ce za mu muku shi ya ɗauka jihar tana da kuɗin komai da za ta yi alhali bai tambayi waɗanda suke mulkin ko wanda suke harkar kuɗi a jihar su gaya masa wai jihar nan me ƙarfin arzikinta me za ta iya yi me ba za ta iya yi ba amma tunda kujerar yake nema kawai duk abin da kuka ce yayi zai yi abin da federal government take yi sai ce zai iya abin da wane ne take yi sai ce zai iya komi zai iya ko shugaban ƙasa a zo a ta tambayarsa za ka mana kaza ce za a yi za a mana da wahala a tambaye shi zai yi kaza ya ce ba zai wannan abun ba don saboda yana gudun kada ya yin wannan abun ya ɓarar masa da kujerarsa ko ya rasa wannan dama da yake so ya samu da haka sai a yi musu maganganu su yi ta yin alkawari kuma su zo su kasa cika alkawarin bari ma sai su zama ma sun zama worst abun ya fi muni ma da waɗanda suka gada da an zagi wani an ci mutuncin wani an bata shi an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza a kansa duk kowa ya yadda ya yi tafi kuma ka tattaro wa kanka cewa zan muku zan muku kuma ma galiban ba sa neman taimakon Allah ko insha Allah ba sa faɗa to sai Allah yake jarraban su sai lokacin ya zo sai Allah ubangiji ya haramta musu yin wannan abu kasar ta samu rauni abinda ake tsammani na kudaden da za a yi su ƙi samuwa shi kuma talaka bai san wannan karatun ba dan in dai an ce gwamna ne kawai zaka iya kaza in dai an ce shugaban ƙasa ne kawai dole zaka iya kaza to wannan shine abin da Allah yake jarraban mutane da shi to kuma sai wannan abin ya jawo surutai da maganganu daman ɗabi'ar ɗan adam in an yi masa daidai ya yaba in ba a masa daidai ba ya soka kai ɗan adam kan yana da halin da an masa daidai ɗin ma zai ce ba a yi mai ba tunda Allah da ya halicce shi ma gaba daya bai kyale shi ba ballantana wani wani dan adam to sanin wannan zai taimaki mutum kwarai da gaske wani an tambaye shi yana neman wata kujera ranka dai zaka mana kaza za ka mana kaza yace insha Allah in dai akwai kudi a lokacin kuma aljihun gwamnati yana kudi zan yi muku insha Allah to kaga ya kubutar da kansa yayi hankali yayi tunani sama da wanda yace a zamu muku to sai dai ba lalle ya ce ba amma kuma masu hankali za su zaɓe shi ai tunda ya ce insha Allah idan da hali a lokacin za mu yi muku idan babu hali ba za mu yi muku ba da sauransu wasu sun cika baki Allah ya jarabe su ko ba ka bane sun yi magana sun fada sun fada sun fada na farko ba su nemi taimakon Allah ba watakila kuma ba su da ilimi akan hakikanin yadda mulkin yake suka saki jiki sai suke ganin karfinsu da jama'ar da suke musu ihu ta isa ta sa su yi kaza su yi kaza amma sun manta in sun hau kujeran nan akwai abin da su ma sai an sarrafa su ba za su sarrafa ba ba gashi nan ba sai dai ta cin bashi bashi bashi bashi bashi a ciwon mutane bashin da jikokinsu da tattaba kunnensu ma ba za su iya biya ba illar cin bashin nan wato mayar da 'yan ƙasa bayi yake yi duk inda kuka je kuka ciyo bashi ko a federal ko a jiha to zuwa nan gaba fa ko ku biya wannan kuɗin ne ko kuma a ɗora muku wasu dokoki na kaza na kaza kuna ji kuna gani dole ku bi ku zama bayi a ina a ƙasarku sai yadda suka yi da ku saboda me kun ci bashinsu kamar yadda dai yanzu na gaya muku a karatu duk wanda ya je ci wani bashin wani bai biya shi ba wannan zai sa wanda ka ci bashin ya ci mutuncinka ko ya maka hukuma to ku din ma haka ne ai in kuka ciyo bashi na kasashe ko na bankuna lokaci yayi ba ku iya biya ba to daman dole a ci mutuncin ku a ci mutuncin kasar gabaki daya shi wanda ya ci bashin ba ruwansa wata ilima yana kabari wata ilima yana can yana da taya ana nan ana ta bashi dan abin da ake bashi amma kasar kuma za ta shiga kakanikayi so shi bashi galiban bai da alheri bai da amfani ga ƙasa ko ga mutane galiban na ce ba cewa ne gaba ɗaya ba haƙuri a kansa watakila wani lokacin ya fi kuma musamman ma bashi irin na wannan zamani da aka cusa shi da son zuciya kuma ana karɓansa ba da niyyar a biya ba ko tawari ma tawarai duk ma abin da zai faru dai mu dai mun karɓa mun cire fasantin mu shikenan za mu je mu yi duk abin da za mu yi kawai shikenan mu barko da bala'i da jangwangwa Allah ka kiyaye mu to dala'id dainin nan yana iya faruwa fa ba wai sai akan mutum ba har akan ƙasa karyewar bashi galabatu rijal din nan yana iya faruwa ba wai sai akan mutum individual ba general mutane ko kungiyar ku ne ta je ta ciyo uban bashi sai an rinjaye ta za a wulakanta ta kuma sai yanda aka yi da ita ko garin ku ne ko jihar ku ne kuka je kuka yi dole ku miƙa wuya ga waɗanda suka ba ku kuɗi kuka ci ban sani ko kun fahimta ka je ka ci kudin sun da baka biya ba za su je su kwace gonarka ka je ka ci kudin sun da baka biya ba za su iya kwace shagon kasuwarka ka je ka ci kudin su baka biya ba za su je ofis ɗinka su ce gaba ɗaya a bada bibiyan ɗinka da albashinka duk lokacin duk wata idan ka yi aiki a rinka tura musu salaranka me yasa saboda ka ci wani hakkin su baka biya su ba duka waɗannan abubuwa za ku ga gajiyawa ne da kasala yake kawo su yanzu ba sukan da ake zo ake nema ake ci ba kasala da gajiya ba ci ba gazawa ta saka musamman yanzu mu kasan mu Najeriya nan malam arziki da Allah ya mana arziki ai muna cikin kasashen da da yawa kafin ka samu wanda Allah ya musu taimako irin namu zaka sha mamaki kun ga dai kasar Saudiya Allah ya bata abin da ya yi fice da shi man fetur da gwal da waye to duk abin da saudiya take da shi wallahi muna da shi fiye da haka aka ramaka Allah mun fi su wallahi saudiya bata fi mu arziki ba saboda muna da ƙasar noma muna da ruwa ƙasar mai kyau ba irin tasu ba komai fa yana iya yiwa a Najeriya komai in ana so za a yi shi za a yi shi a Najeriya komai da ka sani ana iya shuka shi ya tsiro a sayar za a iya yansa muna noma muna da ruwa daban-daban ba babban ruwa ma can da zai zama mara amfani ba ko wani makamancin wannan ba da mai amfanin da mara amfanin ma da ake gani mu duk muna da shi da na gefen ƙasa da na tsakiyar ƙasa duk muna da shi muna da damana muna da season kala-kala akwai inda kullun ruwa ake akwai abin da yake rayuwa a nan akwai inda ruwan damanar wata uku wata hudu take kamar nan a yi damana a zo a yi rani a ci damana a ci lokacin rani duk muna da shi muna da masu ilimi muna da al'umma muna da fadin ƙasa muna da kaza muna da kaza muna da man fetur man fetur ɗin nan har yanzu fa ba a ko rabin rabin man da muke da shi a ƙasar nan ba a fara ma tonansa ba akwai wanda har mu mutu gaba ɗaya wallahi ba za a tone shi ba amma Allah ya hana mu tsayayyu masu gaskiya ko tsayayye ne kai in baka da gaskiya to ba za ka ci nasara ba ina fata ana fahimta kuma komin gaskiyarka da tsayawarka idan kuma Allah bai hada ka da masu kirki da suke kewaye da kai ba ba inda za ka je duk yadda uba yake so ya gyara gidansa idan manyan 'ya'yansa da matansa da 'yan uwansa ba su taimake shi ba ba lallai ya ci nasara akan gyaran gidansa ba kina ana duba about da yawa ƙasa mai ruwa ƙasa mai arziki ƙasa mai kaza a ce man fetur da muke zuwa a kasuwar duniya fa muna cikin waɗanda suke sayar da man fetur mu kasa in ma ba mu kawo man mu ba ana iya samun tawaya amma yau gashi man fetur ɗin ya zo ya kusa ya zama lemo ya kusa ya zama minerals mai tsada ba lalle ma ya iya shayuwa bai nan gaba kuma abin tausayi shi muka dogara da shi sannan kuma muna gadara muna da shi sannan kuma ba ma iya cin moriyarsa mu more mu ji daɗin wasu ma da su ba su da man ba su kai mu ba sun fi mu cin moriyarsa da jin daɗin a nan sai bunka shi ake ta yi ya ta tsada ya ta tsada kuma da zarar man fetur ya karu to komi ya karu yanzu ana ƙara kuɗin man fetur ɗin mai yalan bello shi ma sai ce farashi ya ƙaru ya lufa ka san me yasa ka yi dariya ko ba mamaki don an ƙara man fetur yalan bello ya ƙaru saboda ai motar da za ta ɗauko yalan bellon daga daji daga ƙauye ba sai ta sha fetur ɗin ba to an ƙara kuɗin fetur shi ma dole ya ƙara wa mai yalo kuɗin dakon buhun yalo da haka mai yalo in ya zo wanke dora a wulbayaro da ana baka guda uku hamsin dole yanzu ka ninka hakura ka karbi biyu hamsin in ya so ya rage gare ka ci yalon ko karka ci yalon dole mai kifi shi ma ya kara wannan man fetur din da kuke gani ana kara shi shine shine wato asalin inflation din komai a ƙasa da haka mai wutar lantarki dole ya kara saboda machineries din injinan da suke samar da wutar lantarkin sai sun sha fetur da haka ko naira biyar ne aka kara to kamar an kara kudin dawa ne kudin kaza kudin kaza kudin kaza kenan kaga akwai bukatar a zauna a yi tunani kafin a zartar da wani abu mun tabbatar mun sani cewa bukata ta sa ake wani abu amma akwai bukatar da akan iya haƙura da ita don duba da mushkiloli da za su faru wato matsalar da take faruwa shine galiban wanda suke zama suke yanke irin waɗannan hukunce-hukunce ba su san haƙiƙanin halin da talaka yake ciki ba zama suke an kawo musu kayan arziki na gwamnati da lemuka da allowances ɗinsu na mitin da komai ga sanyi yana buga su da haka da sun zauna kawai sai ce kaza za a yi su dare ɗaya kawai sai saki abin ni da kai kuma mu mutu ko mu rayu wani yake gaya mun yau da asuba ya ce kasuwar dawanau a afirka gaba daya tana cikin manya-manyan kasuwanni da ake producin abinci a nan kano take duk kasashen nan na afirka sun san kasuwar dawanau ko dai ta hanyar a kawo wa kasuwar ta accommodating kayan da ake kawowa na abinci ko kuma ita kasuwar dawanau din ta rinka fitarwa akwai suto din da sai a ajiye maka kayan abinci na shekara biyar ko sama da haka shekara biyar ana hada-hadar kayan abincin nan ko goma ko wani abu a wannan kasuwan nan sama da haka nake gaya muku a babu misali amma yau idan ka je kasuwan nan billahi azimu babu ko kwayar dawa ko kwayar gero a wannan store ta kare yanzu idan wani ya baka business kwangila ya ce ka nemo masa tirela guda ɗaya ko tirela guda biyu a cikin yau da gobe a cikin satin nan na masara saboda ya kai kasuwannin ƙauyuka ko ya kai cikin gari a sai da masara ya haɗa ka da aiki za ka ci wahala baka kafin ka haɗa tirela ɗaya ta masara a ƙasar nan ko ta gero ko ta dawa ba ra'iwar haka buhun gero ana sai da shi naira dubu biyar da ɗari biyar dubu shida haka masara amma yau din nan buhun gero naira dubu goma sha takwas ne ina iya tunawa ba ra'ewar haka insha Allah buhunan shinkafa da ake sayarwa ba su wuce dubu tara dubu goma ba in sun kai amma yanzu buhun shinkafa ɗaya ta gwamnati naira dubu ashirin da bakwai ta gida kuwa casashiya ta haura naira dubu hamsin tana neman dubu sittin amma ba ra'ewar haka ba ta wuce naira dubu ashirin da biyar ashirin da shida talatin ba in ta yi tsada so abincin ma babu shi idan wani yana ganin ba haka ba ne a gaya mun me ake da shi a wadace na abinci yanzu a najeriya a gaya mu sai dai yalan bello ko ɗata shi ma lokacinsa ne kuna da shinkafa babu kuna da masara babu kuna da gero duba gero da dama fa duk ba damu amma Allah yanzu duk babu kuma wani jarrama da Allah ya mana ku daɗa saurarawa ku jiya an ce a yi noma abinda zai taimake ka kai noman babu an samu wasu azzalumai marasa tsoron Allah sun karɓi maƙudan biliyoyin kuɗi daga gwamnati don a taimaki ma'aikata talakawa manoma sun ƙunshe kuɗin sun ajiye sun ƙi su ba wa talakawan kudin noman sai ka cike kudin noma da za a baka sai ka shekara uku hadda mana ta wuce wata ta dawo wata ta dawo ba a baka kudin noman ba ba shi fa za a baka ka san me suke yi sai su ɗauki wannan kudin sai su rinka bin kasuwa suna sai abincin noman kamar sun ba wa kansu kudin kenan su sai abincin noman ya yi tsada sannan kuma su zo su sai da shi su ci ribar don haka yanzu rahoton da muka samu har gona ake bin mutane an ga shinkafar ka a zo a ciniki da kai an sayi ta miliyan kaza ni manomi ne ina noma gobe ma da safe gona zan je zan saka taki ba wai da jahilci nake yi ba na sani na san wuraren da ake zuwa ana bin mutane ana yaudar su saboda wahalar ogos da yunwar ogos ana sai dawa su ana sai masarar su ana sai saboda sun riga sun auna wa Najeriya tsiya daga nan zuwa wata kaza talakan da bai da hali bai da komai sai a zo a yi cinikin shinkafarsa kaga haramun ne fa a sai da abu bai yi ba amma haka za su tari a rada da ka saboda ba kudin su bane ba asalin kudin ba nasu bane da haka za su zo su sayi yabanyar sai amfanin yayi su zo su dauki mai gonar lebura shi zai yanke musu shinkafar su cashe ta su kuma fitar da ita waje an hana a shigo da ita amma kuma sai a bada kofa kuma a fitar da ita duk wannan ana gani a matsayin ci gaba ne su waɗannan da suke wannan abun an san da su ba dole an yunwa ba ni ina gaya muku ina maimaita muku bincike ya tabbatar da wallahi halin da yau ƙasar nan take ciki daga yau duk inda muka yi wata uku muna cikin wannan inda ba a samu canji ba to akwai masifa Allah ke Allah ka isar da wannan zance ga kunnan wanda ya kamata ya ji buhun taki ɗaya buhun takin da bai wuce naira dubu biyar da ɗari biyar ba dubu shida dubu bakwai irin yuriya ɗin nan yau naira dubu kusan ashirin ka gaya min yaya talaka zai iya zuwa ya saye shi ya zuba shi a cikin gonarsa kwanan shinkafa ɗaya yau da nake magana bai wuce kwana ɗaya biyu ba sai ka ga ɗari ya ƙaru ɗari biyu ya ƙaru naira dubu ɗaya da wajen ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar kwano ɗaya wani a gita hausa namun ta hausa a to ai babu ta bature ko akwai ta in kuna da ita sai mu gaya kwastam su zo su kawo muku ziyara ai babu ita ai babu ita mu a sanin mu babu ita masara fa kwano ɗaya nau kuɗin masara kwano ɗaya na masara naira ɗari shida wai ana ba da labari wai wani aka ce mai ranka daɗe masara fa ta yi tsada ta yi kaza buhu ɗaya naira dubu ashirin da biyar sai ce kowace ƙwaya ɗaya wai ƙwaya ɗaya ƙwalli ɗaya ne ashirin da biyar ɗin in dai buhu ne duk girman buhu guda akan dubu ashirin da biyar wai haka irin fukaha ɗin na abun dariya abun wasa ko da ba su faɗi haka ba aikinsu yana nuna ba su damu ba yi ba wannan kaɗai ba 'yan uwana wuraren da ake yin noma a najeriya mafiya ƙarfin wurin noma a najeriya da ake producing shinkafa da waye da waye ba su wuce irin su kyabbi su sokoto suwaye da sauransu to allah ya jarrabe su na farko dai an bunko musu 'yan adawa 'yan bindiga daɗi 'yan ta da ƙayar baya masu bindigogi a cikin dajin suna nan suna tsaye ruwan sama yana dukan sun hana talakawa noma kawai an ce kada a yi noma saboda akwai wasu masu wata manufa idan ba a yi noman nan ba za a shiga wahala su kuma za su samu kuɗi bayan wannan inda suka samu daman suka yi noma su kuma suka haɗu da wani kalamiti Allah Ubangiji ya turo wani ambaliyar ruwa bana an yi ambaliyar ruwa da yawa a Najeriya a kebbin nan wato da Sokoto da waye da sauransu guraren da aka dan samu dama din ba a samu matsalar security ba suka yi noma shi kuma ruwa ya je ya kwashe shinkafar gaba daya da jihar Bauchi a jihar bauchi akwai wurare da an yi noma da yawa su ma ruwa ya yi ambaliya wannan ruwan da aka yi ta yi a cikin tsakiyar watan nan gaba ɗaya ya mamaye gidaje ya mamaye gonaki gaba ɗaya ana cikin wannan yanayi kuma sai masu kiwon kaji yarbawa 'yan kudu suka je suka yi ta magana cewa kajin suna da matsala da haka a ba su dama saboda su ciyar da kajinsu a shigo da masara kaji ne suka fi damuwa don haka aka ce za a shigo da masara kuma aka ɗauki mafi rinjayen waɗanda suke za su shigo da masaran 'yan kamfanin kudin ne ga baki ɗaya su shigo da masara su bawa kaji in kaji sun ci sun ƙoshi mu a ba mu masara wani wani irin tunani ne wani irin tunani ne wannan ina jin an kafa wata doka aka ga za a mutu aka ga akwai wahala sai a sassauta koma gaba ne idan an yadda ana so a ci gaba an yadda ana so a yi kaza ana so a yi kaza ana to sai aka ga abun akwai matsala aski ne ka zo kana yi wa yaro kana masa aski yana kuka yana kuka kana aski kaga cire mai datti dai kake yi sai ka ga fa in ka ci gaba da danna masa askan nan zaka kashe shi me ya kamata kai kace kai tashi ka tafi daga baya a cire maka gashin sai a ringa ana auna kar mutum ya zamanto wato ya kabe akan wani ra'ayi guda ɗaya ko ma me zai faru ya je faru kuma dole ne mu yi wa mutane bayanin wannan kuncin da ake ciki don saboda me i finding way out duk lokacin da muka wayi gare ba mu da abin da za mu ci ba akwai damuwa fa ba wanda kuma zai zauna lafiya wallahi tallahi ai ita ce magana in aka wayi gari ba abin da za a ci to ba zaman lafiya kowa muda zai yi nemi abin da zai ci wani zai zai mana yawo da doguwar mota ne ta miliyan kaza a gari ana kallon sa ai zai ba sai a kai ta kasuwa a sai da ita a sai masara a ci kenan mulkin ma da sarautar da jin daɗin da morewar da za ka yi da waye ai za ka yi shi ne idan talakawan suna cikin ƙoshi suna cikin kwanciyar hankali ai za a kaɗa maka jiniya ne a ce kaza idan talakawan sun samu abin da za su ci sai hankalin su ya koma can amma tun da ba abin da za su ci to yanzu fa za su tsaya ne su kafa su ga waye ya fito mun faɗa mun maimaita mun faɗa mun maimaita ya kamata a rinka jin tausayin mutane daga sama har ƙasa abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ya fi mun Allah kuma ya sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da aka bincika ga gidansa yara suna suna kuka ba su ci abinci ba talauci da yunwa in yayi bala'i sai ya sa mutumin kirki ya zama lalatacce karanta hadisin mutum uku da suka shiga kogo ai na tsakiya caye Allah ina da wata yar ammina ta zo neman taimako guri na na hana ta da ta je ta shiga bala'i da yunwa da talauci ta dawo na ce sai na yi zina da ita in tana so in ba ta kuɗi da ta gaba yadda za ta ce ta yadda a yi zinar talauci musifa kufur wal faƙar ya sa ta a ɗaki ya kwaɓe kayansa ya ce ta kwaɓe nata ita ma ta kwaɓe sai da ya zo zai kwanta a jikinta ta ce ka ji tsoron Allah kakka cire hatimi sai da haƙƙinsa sai ya ji tsoron Allah kuma ya ce na ɗauko kuɗin na bata na buɗe mata ƙofa ta fita Allah in na yi wannan abu dan kai ka fitar da mu daga wannan musifa sai gashi an samu dutse ya fashe wata mata ta ce ita ma tana da marayu ta je wajen wani neman taimako sai ce ai kin san kai ma taimako za ka yi a taimake ka ma'ana yana nufin sai ya yi lalata da ita ta ga marayunta suna jin yunwa ta ce ta yadda a yi lalatar yace to a je ɗaki aka je ɗaki ga abin da zai batan ya ajiye amma sai an gama lalatar ita kuma yanta suna can suna ta kuka ba abinci ta amince ya shiga ɗaki ya kukkulle tagogi ya sassaki labule sai da ya gama kukkulle ko ina sai ta ce la ga kofa ɗaya baka kulle ba ya duba gabas yamma sama ƙasa ya ce ai na kulle ko ina ta ce ƙofar da Allah yake ganin mu ce baka kulle ba ya za ka yi da wannan Allah ya ganka duk wannan da kake kullewa kan mutane su ganka to ga kofar da Allah yake ganin mu baka kulle ba kulle ta ita ma sai kuma ya shiru imani ya dawo tausayi ya dawo tsoron Allah ya dawo ya ɗauki kuɗin ya buɗe mata ya ce ta yi haƙuri ya sallame ta wata ran muna hizba an taɓa kamo wata mata tana karuwanci aka wani tambaye ta me yasa ki tana ta kuka na ce ko sabuwar shiga ce ta ce ai
mutum zai iya yin siyamu dawud sannan kuma yana yin azumin litinin da alamis a lokaci guda na'am idan siyamu dawud ɗinka abinda ake nufi siyamu dawud shine mutum ya yi azumi yau ya sha ya azumi yau ya sha ya azumi yau ya sha gobe to sai ya fada litinin ko alamis za a iya baka ladan siyamu dawud da ladan azumin litinin alamis kwarai kuwa haka malamai suka faɗa Allah musu rahama wani yana tambaya akan irin suna numunzali ko makamancin wannan um, ya danganta ga meye masu sunan suke nufi asali dai kalmar za a iya cewa daga anzala yunzilu ne anzala yunzilu munzalun mubarakun akwai kuma manzil manzil masauki gida amma asalin kalmar anzala yanzil tana nufin saukarwa an gane abin da aka saukar da shi amma a larabci kalmar munzali din ni ban san wata kalmar larabci munzali ba da wannan munzali din ba sai dai munzalun an gane ko ko munzilun ko munazzilun wannan kenan wai wani yana tambayar suna badamasi ba na son tambaya akan sunan nakin nan yauwa ba daɗi a tambayi mutum sunansa a ce bai da ma'ana ba daɗi sai a jefa cikin damuwa da dai bai da alaƙa da karuwar imani ko raguwa yawa to ni ba da masu ma ban san shi ba na farko dai ba ba larabci ba ne ba to kaga kana je a faɗi sunan baban wani ko sunan sirikin wani yawa in ku haka ne a rinka tambaya private zai fi wani ya tambayi wani sunan allah da sunan mutum zan bambance zuwa sati mai zuwa saboda rashin lokaci akwai magana akan sayan ofa ta aiki kamar ta nnpc firs efcc da sauransu an ya faɗi wata magana amma dai bata ƙare ba na farko dai asali akram kallahu takaddar aiki ba sayan ta ake ba asali takaddar aiki ana ba da ita ne bisa cancanta kenan sayar da takaddar aikin ha'inci ne haramun ne bai halatta ba ba daidai ba ne wannan a mataki na farko na masu sayarwan kenan sayar da takarda ta aiki zalunci ne babu halarci a ciki kuma karya dokar ƙasa ce karya dokar Allah ne duk wanda ya mai da wannan abun shine sana'arsa to yana gina gidansa da kansa da haram wanda bai kamata ya haka ba to sai kuma sayan asalin sayan ita takardar ita ma bai halatta ba tunda bai kamata a sayar ba bai kamata kai ma ka saya ba a matakin farko kenan ba daidai ba ne sayan takardar aiki ba daidai ba ne shi ne asali to amma akwai dalili da sababi da yake sa ba yadda mutum zai yi sai ya saya ɗin to wannan shi ne gaba na biyu a fatawar kun ji na gaya muku kar a saya kar a sayar kar a saya shi ne asali to akwai abin da yake iya gindayuwa lalacewar system ɗin da tsari da kuma larura duka iya ginda mutum kuma da rayuwa a ƙasar da take cike da rashin gaskiya bayan da za ka yi an yi advertisement an yi sanarwa cewa ana buƙatar ma'aikata masu takarda kaza masu matsayi kaza masu kaza masu kaza sai ka cika dukkan sharaɗi sai ka je ka kai wanda asali a matsayinka na ɗan ƙasa tun da ka cika sharaɗi an maka intabiyun duk da za a maka da ta kirki da ta mugunta duka ka ci to sai a baka takardar ka an ɗauke ka aiki don you are entitled to wannan takarda tun da kai ɗan ƙasa ne kuma aikin a ƙasan ne to amma yanzu abin galiban ba haka yake ba abubuwa sun canja wannan shine asali in za a ɗauki lakcarori in za a ɗauki ma'aikata in za a ɗauki menene a wuraren aiki a yi advertising a sanar 'yan ƙasa su miƙa takardunsu ko ta email ko ta hannu da hannu a je a yi musu interview a tantance su kuma interview kar a yi ta mugunta da niyyar a kayar da su kar a yi haka a'a a duba waye cancanta wa yake da abin da ake da bukata shikenan sai a dauke shi aiki to al'amura kuma sun canja yanzu a kasar za ka yi duk sharaɗin da ake nema ka cika shi amma wallahi tallahi ba za su baka wannan takardar ba sai dai in kana da wani babba da zai turo sunanka wannan kuma daman ko intabi ba sai amma ba a ƙasar nan ba sai amma intabi ba in kana da matsayi ba ma interview ba ko kuma a ce za a yi maka interview kafin ka je sai a turo maka duk tambayoyin da za a maka sai a ce ga sunan in ka je za a tambaye kaza shi mai gidan da ya turo ka shi za a tura ma dan kar a ce ka turo candidate ba a mai interview ba to su ne manyan sai a ce to ga abin da ma za a yi tambaya kuma duka duka mutum kaza ne za su tambaye shi za a tambaye shi kaza za a tambaye shi kaza to ya ce kaza shikenan an turo maka an tambaye ka kuma ka ci shikenan sai a dauke ka saboda kana da gata wannan mai dan dama dama kenan an yi interview akwai wanda kuma shi bari interview ba kuma bai cancanta ba kuma kawai turo shi zai kuma a ce dole a dauke shi in ba a dauke shi ba shi kansa mai gidan gurin gurin aikin zai bar aikin akan candidate ɗaya da aka turo maka ka ki ka dauka zaka ga tashi hankali haka take kasar nan Najeriya to ba wannan ba sai kuma gwamnati take sakaci sau da yawa akwai ma'aikatan da yake tunda ana samun kuɗi kamar waɗannan wurare nnpc irfs ce da wayar guri ne duk na kuɗi da ya faɗa to sai aka sake wa shugabannin wurin mara ko gwamnatin ta sani ko bata sani ba sai ake sai da ofofi yanzu a ƙasan nan wallahi tallahi akwai ofa ɗaya da za a sayar maka da ita naira miliyan goma takardar aiki ne akwai ta miliyan biyar akwai ta miliyan uku akwai ta miliyan biyu akwai ta ɗaya da rabi akwai ta miliyan ɗaya ofa ce wallahi wani ɗan uwa ke game ce wallahi malam aiki ma a wasu makarantu na koyarwa ma hatta irin makarantar sakandare yanzu akwai inda ofa ta yi tsada sai ka biya da wajen dubu ɗari biyar akwai wanda za a ɗauke shi a makarantar gwamnati koyarwa za ka ce sai ya ba da dubu ɗari biyar in ba ka da kuɗi a yi yarjejeniya da kai salarin naka a rinka yankewa rabi a turawa ne kaza a turawa ne ko kuma ba za a biya ka ba ma sai ka gama biyan wannan kuɗin ko ka yi aikin ko kar ka yi to ka zo ka yi an maka interview ka ci sai a aiko maka sai a ce maka gashi ka ci amma sai ka haɗo da naira miliyan ɗaya da rabi a baka wannan offer wannan ni wanda haka ta faru a gare shi yake gaya mu yace malam duk abin da ake na yi kuma na ce wallahi ina takadduna na yi kaza na yi karatun kaza na yi kaza amma ga shi an aiko an ce sai na ba da naira dubu ɗari biyar shugaban gurin da kansa yi mun congratulation ya ce amma ka taho da dubu ɗari biyar karɓi ofarka ya ce kuma duk wanda za ka gaya wa ƙasar nan a ƙasar nan ka gaya masa shine na bugo in gaya maka malam na ce na ce ka nemi ɗari biyar ɗin ka kai masa ka karɓi takarda ka kurin ba da wata fata wadda zan bashi ba haka ba tunda ya cancanta ba ƙarya ya yi ba kuma shi ɗan ƙasa ne an zalunce shi yana da iyali yana buƙatar abin da zai ce yana buƙatar aikin da zai sun ce ba za su bashi ba sai ya bada wannan kuɗin kuma in bai bayar ba yana gani za a ɗauki wanda bai cancanta ba akwai ta miliyan kaza sun sayar jami'ai ne a wurin wasu ma su aka turo su sa ido a daina sai da ofan su ma suka tashi suka wayi gari su suke sai da ofofin ƙwarai kuwa kuma bakar ka ɗauka wani ɓoye duk wanda za ka gaya ka gaya wa wani ma cewa ya a shi wanda ya turo ni ba ya turo ni bane ni ma in samu arziki shi ma a nasa ofisin shi babban da zai magana shi ma yana tasa badakalar da yake yi to wannan shine ainul corruption din da ake faɗa corruption so ni anan abin da nake faɗa asali kar mutum ya sai ofa asali duk wanda yake da yanda zai ya kauce wa abun to ya kauce masa kar ya shi ya fi ya Allah isa amma in yana da wani abun da zai iya zuwa ya samu idan ko mutum ya cancanta ya cika sharadi kuma ba yanda zai yi yana cikin yunwa yana bukatar wannan aikin aka ce gashi ya ci amma sai ya biya sai ya nemi kuɗin ya je ya biya su ya Allah isa su ne suka ci rashawa shi bai ci rashawa ba muna kallo a ƙasar nan ana ba wa karuwai 'yan kudu 'yan iska mutanen banza mazinata su zo a rinka ba su ofisoshi na aiki masu tsada a hana ɗan arewa musulmi wasu mutuncinsu suke barwa a ba su ofadar amma mu sai a ce sai mun saya wannan abun fa akram kallahu yana faruwa a kowane segment na government duka yana faruwa in kai wasa likitanci ma da kake neman aiki a wani guri za a ce ka biya likitanci kaga hadarinsa sai a ce ka biya gashi nan so daman kasan nan ko dai kana da hanya ko kana da kaza akwai wani ɗalibin mu cikin yara ɗalibai da aka musu hanya suka tafi soja suka je suka yi training duk gudun da za a yi sun shanye an yi kwalkwaban an share kai an sa gajeren wanda suka ce malam duk mun haɗiye an samu a bayan mata muna fareti nace duk ku yi hakuri ku je duk ku yi kuna da manufa sai da suka gama wahala sun kusa yin passing out kawai sai ga wata irin motocin nan na gidan gwamnati me sunan su irin civilian din nan an shako ta da wasu sun shigo gurin sun gama wahala ana murna za a salame su ai kaza za a kaza sun sai ga wasu sun zo su ba su ma san me aka yi mana training din da guje-guje sun shiga daji sun tsallaka ruwa an yi ta harba harban bindiga sun shiga karkashin kaza sun yi ciciyawa sun yi duk abin da soja ya da kiduwawun su yayi musu duk abin da zai musu gaba daya wallahi malam sai ga mota yace an zo irin question din nan irin civilian din nan sai aka ce ai candidate din sanata wane ne daga jiha kaza sanata wane ne daga kaza aka saukar da su wani yace tab lalle za a kori wasu gobe kuma hakan aka yi kawai sai soja ya zo yana zagayawa da kai don ubanki fita shagiya fita ya ce haka aka kwala mai sanda aka ce ya fita daga fitan nan fa ana nufin ya haɗa kayansa ne ya fita ya bar orientation kamar da haka duk aka kori waɗanda za a kora aka shigar da 'ya'yan manyan ko candidate ɗin waɗannan su ba su ma yi wannan training ɗin ba so yanzu haka ake yi duk za a advertisement a kafafen yada labarai a cika a shiga intanet a cika fom din dan sanda a shiga a cika fom din kaza a cika fom din kaza akwai wanda wallahi tallahi baya cika fom sai kun gama wahala kun je gurin gaba ɗaya kun sa gajeren wando kun je da duk abin da za a yi an yi guje-guje an yi tsalle-tsalle kun aske gemu kun yi duk abin da kana ganin kai ma ka zama wani oga ka zama wani ofisa sai da ƙarshe sai a turo wasu sai a cire sunanka a sa su kuma sai a ce duk abin da za ka yi kuma ka yi najeriya kenan ta za a zauna lafiya in na taimaku wannan bayanin na kuka na bakin ciki sai mu kai har asuba kuma in wani yana yana ganin ba haka bane dan Allah ya fito ya kareta in ba haka bane so mu ne a ƙasa mu ne talaka mu ne yayan talaka to shine kuma muke ta wa'azi wa duk wanda Allah ya bashi dama ya dan je sama shi ma ya debo nasa ya ɗebo nasa mun sani lokacin da waɗancan suke mulku yan kudu wallahi tirela tirela ake zuwa kudu ana lodawa ana ɗebo matasa kawai su zo abuja nan da aka rarraba su wasu masu gadi wasu securities ne wasu kaza ba ma takarda don mun san wannan lokacin mun yi magana aka ce kaza kaza me yasa za mu faɗa mun san wannan lokacin su in sun hau nasu suke tunawa su mu ko in mun hau bakin ciki ne ke damun mu sai mutum ya zo ya samu kujerar ko ta siyasa ko wani abu sauransu ba zai taba tunawa da 'yan uwansa ya dauke su ba amma ga su nan su yarbawa ba inda bere bai zai je bawan Allah ya je ya zauna yana aiki bai jawo dan uwansa ba bai zai iya ba in ya muri ba inda zai je yana sana'a ko yana aiki bai nemi dan uwansa ya shigo da shi ba ba kwanan nan aka nuna wata takarda ta scholarship ba waye muke da shi ministan ilimi a Najeriya ba musulmi bane sunansa ma sunan Annabi Adamu ba kawai da aka fidda abun kunya ba aka fidda scholarship gaba ɗaya a ƙasa abu mai tsoka duk an rarraba mutane gaba ɗaya sunan nake wani sunan ba iya karantuwa kuma aka fito aka liƙa shi aka yada duka duka mu yan arewa mutum nawa aka bawa kuma hakan aka yi saboda sun rena ku an yi din duk abin da za ku yi ku yi ba sa so a gaya musu gaskiya shi yasa wallahi ina gaya muku wahala dai in dai na gaban mu basu gyara ba mu ma bamu gyara ba to wahala ba amma fara ta ba kuma wallahi ka tausaya kanka ma ka tausaya ayyanka da jikokinka yanzu yajin aiki ake a jami'a waye da mu mu ne ƴaƴan talakawa casualist mu ne ake ta ƙara mana tsawon shekarun da ba za mu gama jami'an ba sannan kuma duk wannan yajin aikin na jami'an fa private universities wasu suna ta harkar su inda ba dan mana harkar corona ba ba matsala za ci gaba to akwai wasu ne kicimomi a kasar da sun shirya sun saci kuɗi sun gina jami'o'in suna so su bude private universities don haka bari su pressurizing federal universities su kashe su hana gwamnati ta biya wa malaman jami'a bukatunsu ta biya wa jami'o'in bukatunsu sai makarantun jami'o'in universities din na gwamnatin sai su lalace sai a ta bude private kaga sai su ta samun kuɗi shine kawai manufan laisa illa kuma wallahi tallahi yajin aikin nan ba wai duka akan wai bukatun malaman jami'a bane ba wallahi da yawa akwai bukatun su yan jami'ar akwai magana akan bandakuna baya isan ɗalibai duk akwai ba kwa karantawa ne akwai maganin theaters da ake lectures ba su isa malaman jami'a sun ce dalibai suna wahala a tsatsi ake lecture akwai maganar gidajen malaman su kansu za su zauna babu akwai maganar ofisoshi akwai maganar kayan aiki akwai maganar wane ne akwai maganar wane ne wanda ba zai yi karatun yayi ba akwai to waɗannan su ne alƙawuran da ake so gwamnati tunda take sakewa 'yan siyasa kuɗi a banza suna kashe biliyan kaza ta sakewa jami'o'i a inganta jami'o'in a gyara su su zama jami'o'i na kwarai da hatta a ƙasar waje za a rinka shigowa ana yin karatu to an ki saboda me idan sun kashe wannan ta gwamnatin to suna da wata da za su buɗe yanzu ba gashi ba private school sun fi daraja a ƙasar nan waye yanzu ya ɗauki ɗansa ya kai makarantar gwamnati an kusa ya zama ta zama tarihi wallahi sai wanda bayan da zai yi makarantun private su ne in waye ne in neko ne su suka fi ci su ake kula da su su ne za gansu fes fes tsaf tsaf saboda me masu su suna kashe musu kuɗi suna karban kuɗi to haka ake tafiya ƙarshe dai talaka shi ne zai shiga uku kuma wannan magana ita ce ba a son ta kuma ita ce dai za a yi ta faɗa in kai bakin ciki ka mutu ƙwarai da gaske in Allah ya so yadda sai Allah ya kunyata duk wani mugun mutum mara jin kai mara tausayi kuma sai Allah ya ɗaukaka gaskiya amma ina faɗin wannan ne wallahi saboda ƴan uwana samari matasa masu tasowa ku zama masu kishin ƙasar ku kai zuciya kai karatun bokon nan dan ka zo ka kawar da wannan zalunci kai zuciya ka shiga siyasan nan dan ka barar da waɗannan kazaman marasa tsoron Allah ka rike kujerar ka kawo gyara kai zuciya ka zama hamshakin kaza don ka zo ka samar da gyara in mu matasa ba mu tashi muka yi zuciya muka yi wani juyin juya hali muka murɗe muka juya ƙasar muka dawo da gaskiya ba haka za su yi ta kashe mu suna murƙushe mu wallahi ba abin da ya same su Allah kai mana afuwa ku yi hakuri akwai damuwa ne shi yasa muna cikin damuwa shi yasa karatun ya zo a haka wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in aka ce an saka a wuta na sati ɗaya kwana bakwai to daidai ke da an saka a wuta shekara dubu bakwai ya Allah ka ba mu isa wannan kiyama akan sa'a Allah Allah Allah Allah ka sa ba rabon wutar jahannama bace mu wallahi wannan yana da ban tsoro kwarai da gaske shi sa duk wanda zai duk iya kokarin da za ka yi ka raba kanka daga azabar Allah daga wutar Allah to ka yi kokari yanzu in wannan lissafi ya zo maka za ka an shimfiɗa ma sati ɗaya a cikin wutar jihannaba za ka yi shekara dubu bakwai ina za ka iya shi yasa mu yi ta aikin alheri da za mu samu rahamar Allah kurum wallahi duk ranar da na karanta wannan nasin sai in ji ba daɗi wallahi sai ka rasa me za ka iya cewa ikirma da imam mujahid suka ce yawman min ayyamil akhirah ne suka ce ga dalili nan abu sa'id khudri ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce albishirinku manzo Allah yana ce albishirinku ya ku taron talakawan almuhajirin ina muku albishir bin nuri tammi yawmal qiyama cikakken haske ranar tashi alkiyama ya ce ku talakawan almuhajirun tadkhuluna aljannata قبل أغنياء الناس بنصف يوم ذاك شقاء الجنة دتلك زي فار شقاء الجنة كافم ميكودي دربين يني ديا talakan da ya bi Allah zai riga mai kudin da ya samu rauni akan bin Allah ya ce wa zalika miqdaru 500 sana abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud ya ce